risala jiya mun faro babi mai bayani game da hukunce-hukuncen jina ne da kuma haddodi sai ya ce walin rajulil afu an da mihil amdi walin rajuli ya tabbatar ma mutum al'afu yin rangwame an da mihil amdi daga jininsa na ganganci kuma wadda ne muku bayani jiya kisan kai ya kasu kashe hudu akwai katilul haɗa'i kisa na kuskure ka kashe mutum akan kuskure ba da gangan ba sannan akwai katilul amda kisa na ganganci da gangan ka kashe shi sannan akwai shubhul amdi wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ya yi kama da kuskure kun ba a ce mai kuskure shi ne shubhul amdi duk zamu ji bayaninsu insha Allah sannan akwai katilul gila wanda je ya yi bayani ya ce katilul gila la afuwa fihi to su a hukunci su a abin kashe-kashen kisan kai to sai ya ce mutum ya samu shi afuwa afuwa shi ne rangwame yafewa shi yafe an da mihil amdi dangane da jininsu na ganganci mutum ya yi mai kisa na ganganci to ya samu ya ce ya yafe mai to bayan an kashe shi ya zai ce ya yafe da can zai rubuta takarda sai ya aiko koko ma'anar wannan ya yi mai rauni yana batun mutuwa bai yi da mutuwa ba sai ya ce ko da na mutu kada a kamuwa ni na yafe mishi kaga ya yafe to bayan ya mutu yanzu ba wani waliyi kuma da zai tasowa ya wata magana ya ce ya yafe sai dai yafewa kuma ga abin da ya shafi jini ya kasu kashi biyu ko ka ce ka yafe gaba ɗaya haddiya ko ka ce a a ka yafe maimakon a kashe shi ya biya diya ko wani ana yi muna tare to in yace ya yafe bai ambaci diya ba to ya nuna hadda diya kenan don inda ba da diya ba sai ya ce na yafe amma a biya diya To shi ne ya ce mutum ya samu shi ya rangwame shi yafe daga jininsa na ganganci wanda ya mai kisa na ganganci to ya samu ya ce ya yafe mai mai a hukuncin kisan ganganci sai a yi kisasi sai a kashe wanda ya kashe kisa na kuskure kuma diya ake biya shi kuma kisa na gilla gila shi kuma wannan dole a kashe mutum da shi da ‘yan uwa ne duk waliye su taru su ce sun yashi shari'a ba ta duk wanda ya kashe gila to sai an kashe shi amma na ganganci kaga hukunci na a yi kisasi a kashe shi amma in shi mamacin wanda an kawa ko ɗaya da cikin waliyai magada ne ko da mutum guda in banda mace namiji guda an ka samu magada ne sun kai su ɗari mutum guda ce ya yafe to kisan ya faɗi sauran da ba su yafe ba sai a biya su diya muna tare ko da mutum guda cikin cikin abin ga yace ya yafi to kisa ya faɗi amma banda mace ita mace ba ta da magana ga harkar jini ko ta ce ta yafi ba a ce ki kama mana bakin ki to in lam yakun amma inda mutum ya samu ya yafi jini ne in kisan bai kasance katala gilatin kashin gila ba in na gila na wannan bai samu ya ce ya ko ya yafe shari'a ba ta yafe ba muna tare wa afuhu anil khata'i to yafewar mutum ga kisan kuskure yan an kai mai kisan kuskure shi ma ya ce ya samu ya ce ya yafe ko to amma yafewa ce ga kisan kuskure fi sulusihi ana karɓar yafewar ga sulusi ne dama kisan kuskure mi a hukunci ne wanda ya kashe mutum kisan kuskure diya shi asalin babu kisa ga kashin kuskure diya za a biya kaga diya dukiya ce in an ka biya diya wa za a biya diya shi mamacin ko magada ne magada za a biya don haka ga haƙƙin magada ne to sai an ka mai da wannan kamar wasiya don haka in an kawa mutum kisan kuskure kafin ya mutu ya ce ya yafe to wannan in ya mutu sai a diba diyan nan tunda ba haƙƙi ne ta ta magada ce dukiyar da ya bari in diyan nan bata wuce sulusi ba sai a karɓi yafewat amma in ta wuce sulusi discretion ne na magada in sun tabbatar haƙƙinsu ne in sun ce ba su yadda ba a biya su diyarsu muna tare to wa in afa ahadul banina in ɗaya da cikin ƴaƴa maza mutum an ka kashe suwa adda haƙƙin jini nai ‘ya'ya nai don sun yi kowa zama kusa eh? to in ɗaya da cikin ‘ya'ya nai maza albanina dunal banati kenan in ɗaya daga cikin ‘ya'ya nai maza ya ce ya yafi falakatil babu kisa mutum guda cikin magadan jini namiji ya ce ya yafi to kisa ya faɗi waliman baƙiya ya tabbatar ma waɗanda sun ka rage waɗanda ba su yafe ba cikin magada nasibuhum sai a biya su rabonsu mina diyati na diya sauran waɗanda ba su yafe ba su ko sai a ce to a kawo diya sai a biya wala afuwa babu yafewa lil banati ga 'ya'ya mata ma albanina tare da maza yafewa haƙe ne na asibai masu asibci maza kenan don haka mata ba su asibci don haka ba su da haƙe ga yafewa wa man ufiya anhu duk wanda an ka yafe mai fil amdi ga kisan ga kisan ganganci mai a hukuncin kisan ganganci a yi kisasi sai a kashe wanda ya kashe to sai an ka ce an yafe mai ko duk magadan ko ku wani da cikin magada ya ce ya yafe mai yanzu ba gan kisa ya faɗi to shine ce duk wanda an ka yafe maga kisan ganganci to ba haka nan za a kyale shi ba dure ba a yi mai buloli mai atan bulala ɗari wuhu bisa aman sannan a ɗaure shi shekara guda don a nuna dai jinin musulmi dai ba gaban za yake ba yan uwa duka sun kace sun yafe mai ba sai an kashe shi ba to a mai bulala ɗari da ɗaurin shekara guda na fatar kun fahimta waddiyatu shi yasa Allah yake cewa cikin Qur'ani wallakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna wata irin rayuwa ta musamman ta tabbatar muku ga qisasi ya kuma abuta hankali ko cewa za ku ji tsoron kisan mutane yanzu in ka sai in ka kashe ba a bi komi gare ka illa rayuwarka kana kashewa dole ka kama hannun ka kashe wani kaga an yi saving din two lives da taka da ta wanda ka so kashewa amma kana da kuɗi kana da miliyan goma ka san miliyan biyu na settling ka zo ka iskan masifi ka bashi dc ipo shugaban cid wane ne police prosecutor wane ne duk dai ka san miliyan biyu na settling ba sai ka ce a ta a kashe shi ba ta ya kashe shi ni ce amma in ka san ko biyar ba a so ta ka ba da ka kashe shaka za a kashe ka to dole ka kama rayuwarka to amma kaga tun da an bari shikenan yanzu ko kuɗin ma an babbasuwa ya ka mutum guda kabba shikenan sai ya ba saura umarni a ban magana kenan magana ta mutu yaro ka ɗaukan mota uba na ya tahi ya buge mutum bai da lasin bai iya mota bai ya tahi ya buge mutum yana buge mutum kuma da an ce dan dan wani ne shikenan ko kwana police station bai sai a buga waya ɗaya a sako shi kaga wancan jini ne ya zan jinin kare kenan to ku bari ku ga hukuncin shi ko da Allah zai yi Allah ba zai kyalle irin wannan ba ku lura da duk inda an kai irin wannan ku ga hukuncin da Allah zai yi kaji to Allah ya shiryar da mu to ina yake akan siyasa wani ya ce wane yana goyon bayan wane wane yana goyon bayan wane wane ya ce wallahi in wane ya ce wallahi sai na take ka da mota cikin mutane an kai sha biyun dare an ka ba da sanarwa wannan ya ce ta ɗauku mota kuma ya take shi ya mutu har ga Allah kuma bai kwana police station ba cikin daren nan an ka ce a sakai kaga ya take banza to ya za a yi to a zanna lafiya yan uwa akwai wanda za a iya zanna lafiya da yan uwan wanga da ya take to Allah ya shirye shi mu to to yanzu sai magana diya duk tana cikin harkar muke sa diya jini kawa wani rauni ko ka kashe shi ba sai a biya diya ba to yace wa diyatu diya ala ahlil ibla akan mutanen raqumma diyar mutun ga inda raqumma za a biya ga masu raqumma mi'atun min al-ibli raqumi 100 ne raqumi 100 za a basuwa duk wanda an haka kashe ma dan uwa an ka ba su raƙumi 100 ai an rage musu bakin ciki hmm? amma ya ko raƙumi guda ba a bai iyaka abin da za a yi sai a tai a sau buhu biyu na dawa buhu biyu na gero buhu da buhun masara sannan a gama da dubu ɗari biyu sai a kawo ma iyalin wanda an haka shi shikenan hmm? kaga babu adalci shi yasa har abada wani bawan Allah garin ga har ya mutu wallahi ban san shi ba amma ina so nai saboda wani abu da ya 2001 ba sai na ambaci suna nai ba ɗanai ya buge wani dattijo wani dattijo na bisa keke dan dan bawan Allah ga yana cikin masu kuɗin garin ga shi mutumin to ɗanai kuma ɗan da ya hiso ya ɗauki mota kuma dattijon ga shi ya gitta yaron ga ya ije shi da mota ya dattijon ga na bisa keke nan wurin nan ya mutu wajen sokoto sinima abin ya faru yan sandan sokoto sinima sun kazo sun kama yaron da na an ka kawo shi cid office da an kawo cid office magana ta kai ga kwamishina na lokacin an daɗe yanzu an yi kusan shekara 20 labarin don 2001 ne 20 da wani abu ma kenan ko 22 yanzu yauwa yana gidan yara abin ya faru shi babban 'yan sanda yana jin ɗanɗan wani ne kawai sai ya ɗauki waya sai ya buga ma uban yaro a zo a karɓe shi a asifi kasa mutum hayar kashe ya ce a babu komi alaji a zo a karɓe shi an ni ce a zo a karɓe ce a yana ya kai yiwa gare mu ya ce babu ya ce a ni a gare ni akwai komi mutum ne kuma magidanci yana da ɗiya yana da kowa ai akalla a tausaya ma rayuwa ba shi nan dai ba ya sifi kan lallaɓa a zuwa amshi yaron tunda ya ga ta buɗe ga abin ganin ta yi uban na wala ce ya amsa yaron nan ƙarshe an ka tayi an kai shi kotu sai an kai gidan yari da shi sai an ka sawo shi ɗakin mu ran juma'a an ka kawo shi ya zo ya gaisa ni ce mai fara ce wala kaddara ta gashi kuma dattijin shi ya gitta da su amma dai yanzu insha Allah an ce mai to ka san in an haka irin za a lallashe a ce ai yanzu za a zo a amshe su amma dai yanzu za a zo a amsa ni ce to shikenan ha rana ta zo faduwa sai yaro ya kama kuka ƙarshe haka dai mun ka zauna da shi uban nan ya rufe duk shaguna ne na kasuwanci da shi da yara ne da duk wanda a ƙasa ne an ka ta gidan dattijon ga an ka zanna kwana uku ana amsar gaisuwa bayan an ƙare sai uban ya biɗi mallamai da yake kusa gare su ya ce ni addiyan mutum an ka ce miliyan kaza wallahi ya ta ɗauko kuɗin nan da kai nai ya biɗi yan uwa ne an ka ta gidan dattijon ga aka kai ma iyali ne ya ce to su tafi da kansu su faɗa masu yifi sun jaye kes sun ka sun ka ce sun jaye kes to lokacin nan an ka amsa su yaran da gidan yari ya yi ko bai yi ba da ana haka aika ga su an rage musu bakin ciki to amma ka diba rin nan an ka ce ya zuwa amshe shi waɗanda ya kamata an ka sa kashin wuta da su aka hasata to Allah ya shirya da mu to diya ta mutum ‘yan an kashe mutum ala ahalil ibili a kan masu raƙumma mai atun minal ibili kama wani abu da ya faru tusa yaushe ne? tusa zanne in kuna tunowa yaren university suna karatun jarabawa sai an haka ɗayan manya wallahi mota ta ta ta gudu wallahi mota ta ta ta gudu cikin dare sun kashe da university can permanent site suna kawowa dandima inda masu sai da kihin nan sai mota ta kuce maguda yadda ya kwashi mutane ya gama su da randa abawa din nan na dandima yamma ke nan take mutum uku nan mutu kuma cikin darin na an ka bugu waya a sakai ta zuwa rubutun jarabawa ta jarabawa gare shi cikin darin na an ka sake shi ya kashe mutum uku saura na asibiti to sai na ga wanda Allah zai samu karatun nan nashi albarka to shi Allah ya raba mu da jahilci to mu ta yi diya ta mutum ga mutanen raƙumma mai atun min al-ibil raƙumi ɗari za a biya za mu ji yadda za a biyan ba raƙumma haka bai guda ba akwai yadda za a biyan su wa ala ahli zahabi akan masu zinariya kuma inda zinariya za a biyan diya alfu dinarin dinari dubu yanzu nawa an rubu dinarin rubu ɗin dinari ya kai nawa eh dubu ishirin da biyar ko to dubu ishirin da biyar sau hudu dubu ɗari to to kaga shi an dinari guda to sau dubu miliyan nawa kenan hmm? a miliyan guda kaka to mutahi to su ne su za a biya gama abuta zinariya dinari dubu wa ala ahlil warqi ga mutanen azurfa kuma waɗanda ke amfani da azurfa ithna ashara alfa dirhamin dirhami dubu goma sha biyu dirhami dubu goma sha biyu don Allah aji wayar nan ka dibi littafin ka wadiyatul amdi to wannan ita ce diya in za a biya diyan mutum in an yi kisan kai kashin kuskure ko ko an yi kashin ganganci amma an yafe mai yanzu diya an ka ce ya biya don kowane ya halatta shari'ar yahudu in an yi kashin kai to babu wani hukunci illa a kashe mutum isasi kawai babu diya babu yafewa shari'ar nasara in an yi kashin kai ko da kashin ganganci ne ba a kashe mutum sai dai a biya diya diya za a biya ina fatar kun fahimta da shari'ar musulunci ta tausai ta game mana su duka ya halatta a yi kisasin a kashe mutum ya halatta a biya diya ya halatta a yi rangwami da shari'ar mutum ta halatta faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsanin wanda an ka yafe mai wani abu na jinin dan uwa ne sai Allah ya ce wannan da ka kashe dan uwanka ne to kaga iyakan musiba dai duniya kisan kai ba sharrin da ya wuce kisan kai ko to ko bayan ka kashe shi Allah ya kira wannan da ka kashe dan uwanka dan a nuna yan uwantaka ta musulunci kahirci ɗaya ka walwale ta to Allah ya shiryar da mu to ina yake wadiyatul amdi diyar kashin ganganci in an ka ce diya ga kisan kuskure kenan shi adda diya to diya kashin ganganci mutum ne yayi kisan ga in zaka aciciya sai ka jaye ka samu littafi mai yau ka noci kai kuma kuma kana ka aciciwa sai ka jaye fuskar ka kanka zuba mai littafi mai yau wadiyatul amdi diya kashin ganganci idan qubilat idan za a karbatta an ya kashin ganganci maimakon a kashe shi yan uwa ko wani da cikin yan uwa ya ce ya yafi a biya diya ko to hamsin wa ishiru na hikatan za a kasa ta kashi hudu ba da kumi ɗari za a biya ba to ga yadda za a biya su nan hamsin wa ishiru na hikatan raƙuma hiƙa mun yi hiƙa cikin babin zakka wace irin raƙuma a hiƙa ya shekara hudu ita a hiƙa to za a ba da raƙuma hiƙa guda ishirin da biyar wa hamsin wa ishiru na jaza'atan raƙuma jaza'a ya shekara biyar kenan ita ajjaza'a ita ko guda 25 wa khamsun wa 20 binta labunin raquma diyan mai shayar da mama an haifi kaunarta ya shekara uku kenan ita kuma 25 wa khamsun wa 20 binta makhadin raquma diyan mai ciki an yi cikin kaunarta ba awa da haihuwarta ba diyan mai ciki ya shekara biyu kenan 25 kaga raqumi 100 kenan haka za a biya amma in kisan ganganci ne kisan kuskure daban shi kuma in kisan ganganci ne an ka ce an yafe ma mutum to zai ba da raƙumi ɗari ga yadda zai bashe su kashi hudu ya shekara biyar ishirin da biyar ya shekara hudu ishirin da biyar ya shekara uku ishirin da biyar ya shekara biyu ishirin da biyar kuma hikimar abin duk ku diba raƙun mamata babu namiji ko guda duk raƙun mamata zai kawowa kun fahimta saboda sun yi albarka don sun ka haihuwa raƙumi na sai dai ya girma amma bai amma wanga ita kayan shekara shekara guda ta haihu kaga sai a haya duk gidan da aka ga raƙumi 100 da shi kenan Allah sun yi baya baya da talauci ne an karaba an ka ba kowa nashi wanga ya samu raƙumi goma wanga raƙumi biyar wanga raƙumi bakwai wanga haka dai kaga an samu jalli to in kiwon za kai in sai su za kai kai wata sana'a kaga an rage musu da bakin cikin dan uwansu da an haka shi ko to wannan haka ake biyan diyar kisan ganganci wadiyatul khatai amma diyar kashin kuskure muhammasatun ita kuma abin kasawa ce biyar kaga waccan kisan ganganci guda nawa an haka sata hudu madalla 25 kowane to in amma in kisan kuskure ne tunda kisan kuskure kaga ya sauki bisa na ganganci to ita ko biyar za a kasata ga yadda za a biya nan ishiruna min kulli ma zakarna za a ba da raƙuma ishirin daga duk raƙumman can hudu da munka ambata is shekara biyar guda ishirin is shekara hudu guda ishirin is shekara uku guda ishirin is shekara biyu guda ishirin nawa kenan tamanin wa ishiruna banu labunin to sai a samu raƙumma zukuran maza kaji inda ɗaya za a sa maza amma duk waɗancan tamanin ɗin mata za a basuwa to sai a samu ishirin banu labunin ‘ya'yan masu shayar da mama, ‘yan mai shayar da mama ‘ya shekara nawa, ‘ya shekara uku, madalla guda ishirin zukuran maza, to kaga da kumi ɗari kenan. wa inna ma tugalladhu diyatu kawai ana kaurara diya ne fil abi ga uba yarmibnahu wanda ya je hida ne bi hadidatin da kwasa shi a karhe mafi yawa ba yan ana noma yaka ba shi takeici yasa kalbe ka kade shi ba to duk uban da ya je hida ne da karfe ko abu mai kama da haka nan fa ya qatuluhu ya kashe shi to za a kaurara mu uban nan diya ina fatar kun fahimta za a kaurara mai diya ba za a ce a kashe shi ba ka kisan ganganci ne yayi eh tunda dai ana kashe mutum da kwasa amma kuma bai yi niyyar kashe shi ba amma dai za a kaurara mai diya fala yuqtalu bi ba za a kashe uban saboda ya kashe da ba amma dai za a kaurara mai diya ga yadda zai biya nan waya kunu alaihi zai kasance a kai nai thalathuna jaza'atan jaza'a ya shekara biyar guda talatin wa thalathuna hiqatan hiqa ya shekara hudu guda talatin wa arba'una khalifatan mai ciki ita ce khalifa fi buduni ha auladuha wanda ƴaƴansu na cikin cikunansu mai ciki guda arba'in haka za a biyan diya in uban na da kuɗi ya biya diya cikin dukiya ta in baya da dangi su taru duka sai a biya dama shi ya ƙa'idar diya wanda ya yi laifi in yana da kuɗi to a biya cikin kuɗi ne in baya da to dangi da dangin uwa da dangin uba su yi karo karo a biya me a hikima sawo dangi in sun san su zai jawo mata tarniya a amshi kuɗi gare su wani kawa Allah kakka ja mana hitina kaga dole su hana mai kashe wani shi a hikimar jawo dangi cikin biyan diya kowa za a azama kowane dan uwa abinda zai ba su a gwargwadon ƙarhi nai kaga irin su Abu Albani da adda zarahi a ce to Abu Albani miliyan biyu za kawowa wancan shi ko dubu ɗari biyar kowa dai gwargwadon ƙarhi nai za a azamai abin da zai kawowa in tana taruwa yanzu a tara a basu in ba ta taruwa ana biyan diya ne cikin shekara uku in wata-wata za a bai in sati-sati in shekara-shekara in wata uku-uku cikin shekara uku da ake biyan diya in abu ya gagara in babu ta kai tsaye ina fatar kun fahimta to Allah ya tsare mu daga kisan kai in ana biya waɗannan ai sai a zauna lafiya amma ha kashe mutum kamar ka kashe banza mallan to ina yake wakila an ce zalika wannan diyar da uban zai biya in ya kashe ɗane ala aƙilati tana akan dangi ne dangi za su taruwa duka a biya wakila an ce zalika wannan fi mali cikin dukiya ta da shi uban in yana da dukiya in yana da dukiya sai ya ɗebo cikin dukiya ta ya biya in baya da dangi su taru da dangin uwa da dangin uba kowa a azamai gwargwadon hali ne wadiyatul mar'ati diyan mace to kun ji diyan mutum ko namiji to mace fa diyan mace Allah nisfi tana akan rabi min da yace rajul daga diyan namiji in ka kashe mace to raqumi 50 zaka ba su rabin diyan namiji kenan wa kadhalika hakan ga diyatul kitabi kitabiyina diyar ahlul kitabi ba yahude ko ba nasare in ka kashe ba yahude namiji ko ba nasare na kirista namiji to raqumi 50 zaka bai kaga ya nuna ashe ba su kai kiman musulmi ba ko wani sa'ohun matansu su ahalil kitabi Allah ne su suna akan rabi min zalika na wannan in ka kashe ba kitaba mace to sai ka bada raƙumi 25 shi an rabi 50 muna tare wal majusi shi ko sauran mushrikai waɗanda ba ahalil kitabi ba dada bautar wuta ya kai bautar itace ya kai bautar duwatsu ya kai duk dai wani mushriki wanda ba ba yahude ko ba nasare ba diyatuhu abinda addiya tai 800 dirhamin dirhami 800 dirhami ɗari takwas wani sa'o'in matansu Allah nisu min zalika su ko dirhami ɗari hudu shi an rabin ɗari takwas kaga na kashe dai wadiyatu jirahihim wadiyatu jirahim diya miyakunsu me miyaku jam'i na miki jarhun miki jirah miyaku diyar miyakunsu kazalika ita ma kamar hakan ga duk abin da ake biyan in an wa musulmi irin wannan miki ga yadda ake biya to in kawo ahlul kitabi iri ne rabin abin da aka biyan musulmi in macen ahlul kitabi ita ko rabin abin da aka biyan mijinta in ba majuse ne shi ko a kimanta haka dai na kashi a basu to shi ne cewa diyatu jirahihim diyan miyakunsu kazalika ita ma kamar haka na ake yi full stop to ba sai ka kashe mutum sukutum za ka biya diya ba akwai abin da in kawwa mutum matsayin ka kashe shi ga shari'a ko da ya ci gaba da rayuwa za ka biya diya kammalalla to ga sunan wa fil yadaini diyatu diya sukutum diya cikakka ta tabbata ga hannu a biyu wanda duka dace mu hannu a biyu ka kashe shi don haka zaka biya diya raƙumi ɗari ko da ya ci da bakin nan ka dace raƙumi ɗari zaka ba su in ka dace nan raƙumi ɗari in ma nan ka dace duk da inda ka dace mai hannuwa in hannu guda ne raƙumi hamsin in hannuwa biyu ka dace mai to raƙumi ɗari za ka bashi ka kashe shi ai tun yanzu komi bai iya yi waka zalika hakan ga firin jilai na ga ƙafafu biyu in ka ɗebe mai ƙafafu biyu diya cikakka za ka bashi raƙumi ɗari in ƙafa guda ka ɗebe raƙumi hamsin da bakin nan ka kace ƙafa in nan ka kace duk dai guda in nan ka kace in nan ka kace duk guda ne muna tare to awil ainaini ko kuma idanu biyu in ka kwalkwale mai idanu biyu kamar yaren da aka kwalkwale mai idanu to kaga diya za a biya su don an kashe su wa fi kulli wahidatin minhuma cikin kowane ɗaya daga idanu biyu nisfu harabin diya za a basuwa to ba minhuma ya kamata tun da minhuma kaga tasniya ce kaga sai mu fassara shi ga idanu biyu ga kowace ijiya kenan nisfu harabin diya za ka bai to ba ga idanu ɗaya ba duk waɗancan abubuwan da anka ambata hannaye biyu anka ce sai a biya diya cikakka ko to in ka ɗebe hannu guda rabin diya za ka basuwa haka ƙahahu biyu an ce za a bi ka ɗebe mutum za ka biya diya cikakka to in ka ɗebe mai ƙaha guda rabin diya za ka bai haka idanu biyu ka ƙwalƙwale su ko ko ko da ba ka ƙwalƙwale ba ka zuba mai acid ga idanun ƙula ƙula amma baya gani ka sababantar da rashin gani ko ka kwamtsa mai mari sababi ya marin na idanu ne sun karuhi ya gani diya su kutum za ka biya ne in ijiya guda ta gani sanda duk ka sabubantar da rashin gani ne ko da baka ɗebe idanun ba diya su kutum za ka biya ne muna tare wa fi kulli wahidatin minhuma cikin kowane ɗaya da cikin su ne su rabin diya za a biya wa fil anfi haka ga hanci yuqda umarin nuhu da an ka cire tukunyan nan tukunyar hanci wa gata nan ka zo ka yanke mai tukunyar hancin ka kabbar shi kutumbu eh iska wucewa ɗaya kai to addiyatu sai ka biya shi diya tun da yanzu ina ka samun mata ce ba baya da hanci ko dan guntuna ai illa ta balle Allah na tubu balle ka cire duka eh aga duk wanda an ka cire ma kutumbon hanci za a biya shi diya su kutum wa fi sam'i haka gaji ba a ce kunnuwa ba gaji ka kwamtsa mai mari sai ya kurumce ko ka zuba mai wata guba cikin kunnuwa ya kurumci ya basar da duk kai zan sababiyar rashin jin wani to ka kashe shi shi ma addiyatu diya za ka biya amma in ka yanke mai kunne shi kunne ba shi aji ba wanga fata ɗaya ta sai a kama naka a yanke ina fatar kun fahimta in kuma ya ce ya yahe to sai ka biya diya amma ba diyan mutum shi wanga kunne wanga fata ta kunne ba shi ji aka la'akari da shi wafil akali haka ga hankali addiyatu diya ko kuwa kuka ka kwamtsa shi kaye kai na ya riga ya kasa sai ya haukace yanzu kawai mutumin ga da Buhari ya haukace ga yanan cikin banki yana please give me my money ya tube zender to kaga Buhari ya biya shi ya biya diya in bai koma normal ba amma kuma tun da shi haukatai tana da sababbiya da an bashi kuɗin nan zai rige ni consciousness irin makatta annabi yaqubu ta kaga bakin ciki rabuwa da yusuf yasa idon sun karhi ran da an haka mai riga ji kamshin Yusuf dama bakin cikin nan na bakin cikin na kwanta sai idon sun ka bude akwai abubuwan da ke sabubbantar da wasu rashin lafiyoyi to ku lura inda duk an ka samu irin waɗannan rashin lafiyoyi maganin rashin lafiyar nan guda a yi tiritin ɗin abin nan da ya sabu da an yi tiritin zai samu lafiya kun fahimta bakin cikin wani abu yasa rashin lafiya kaza ta kammawa ne to treatment ɗin farko a yi mai maganin bakin cikin nan insha Allah zai samu lafiya kaga shi wannan da ya zauce cikin banki ya koma zindir yana please give me my money yan sanda sun ka tazo yace shoot me shoot me is better for me to die shoot me da an dauko kuɗin na an bashi yanzu yana cewa to a kawo mai tawahi ne da ma hauka ta talauci ta to Allah ka shirya da mu ban san yadda za su yi da haƙƙin jama'a ba wa fil aqali haka ga hankali addiyatu sanda duk kazan sababi ya hauka ciwon mutum ina irin mallaman ga na cibbu da aka jinga da su su haukata mutum to sai sun biya diya diyan mutum za a biya wafi sulbi haka ga kunkuru yanka sirri da ya kare ka kaɗa shi kaye kunkuru na ya kare addiyatu sai ka biya shi diya don zaran babu kunkuru ai babu mutum wafil unsa yayin hakan ga mare na biyu lunsa yayini testis diyatu in kai yanke ma mutum su sai ka biya diya ko da bai mutu ba wafil hashafati hakan ga ga al'auran namiji kai yanke mai ita irin matan nan da ka yanke al'auran mazansu in sun ji za su aure to sai su biya diya don ta kashe shi wafil lisanin diyatu hakan ga wanda an ka yanke ma harshe ko an ka yi mai sababbi ya kasa magana ko da ba a yanke harshe ba ta kowace hanya an kai sababi ya kasa magana shi ma diya za a biya wa fi ma mana aminul kalama hakan ga duk abin da ya hana mai magana ko da ba a yanke harshe ba addiyatu duk dai diyar mutum za a biya an kashe shi wa fi sadayil mar'ati cikin nonna biyu na mace kai yanke mata nonna biyu addiyar sai ka biya ta diya tunda mace kan gaba sul bugu dundun ai kaga akwai illa to in ka yanke nono guda rabin diya wa fi ainil a'wari cikin injiya guda ta mai inji dama injiya guda garai sai ka to ka balgwace ta ita ga mai ganin ai kaga kenan to nan ba a cewa ka biya diya injiya guda diya su kutum za ka biya ne tun dama shi ita gare shi to to to sai mu tsaya nan ko wa fil mudaha to sai mu fara da raunin nukan jiki mudaha eh to kaga waɗanga abubuwa dai duka duk in ka ɗebe ma mutum su ko kai sababbiya sun ka ba aiki duk diya za ka biya hannuwa da ƙafafu da idanu da ji da magana da harshe da kunkuru da hankali da nannan mace da al'auran namiji da lunsaye duwan ka cire mutum diddiya za ka biya to Allah ya shirye su Allah shi muna tsari